بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زم تشي زمان أكو أتكين zango na uku kenan a cikin wannan daura tamu a ranar farko ta 14 ga watan sha'aban hijira ta 40 wadda ta yi daidai da 20 ga watan 4 shekara ta 2019 ta miladiya muna cikin arkanul ijara a rukunai na ƙarshe na al'ujira da almanfa'a a muna akan abubuwa da suka danganci al'ujira na na wato hukunce-hukunce da ujira ta keɓanta da shi a babinta saɓanin wato a saman shine a fara'a a wato kudin da a aiwatsun da ake bayarwa wajen ciniki na mun ambaci kan cewar sharaɗi ne ta zamanto ma'aluma ta zamanto sananna khilafan lizahiriya saɓani ga malaman zahiriya wanda suka ce ba sharaɗi ba ne za ta iya zamantowa majihula sai muka ce akwai masail akan wannan wanda za mu ɗauke su na waya juzu istijarul ajir
bismillah alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala yace waya juzu istijarul istijarul ajiri lil khidma
na'am yace waya juzu waya juzu istijarul ajir waya juzu istijarul ajir lil khidma wa dhahar بطعامه وكسوته استئجار الأجير للخدمة واستئجار الظهر بطعامه وكسوته على المتعارف shine jumlar gabaki daya wato ya halatta ka ɗauki ɗan ƙodago hayar aiki ka ɗauke shi al'ajir ɗan ƙodago lil hidima ka ɗauke shi maka aiki wa zahar ya halatta ka ɗauki abin hawa shine kamar taguwa ko jaki ko doki shine azhar abinda zaka haushi bi ta'amihi wa kiswatihi wannan ta'amihi wa kiswatihi ya zamanto ya koma ya zuwa ga shi al'ajir da kuma azhar din wato a maimakon ujirar da zaka bayar shine ta'amihi wa kiswatihi ka bashi abincinsa wa kiswatihi da kuma tufatar da shi shi al'ajir din kenan alal muta'arif akan abin da yake abin akan abin da yake na al'ada khilafan lishafi'i sabani ga al-imam shafi'i al-imam shafi'i ya ce la yajuz lil jahala shi kuma wannan saboda abu ne wanda yake ba za a samu rigima a kai ba wato alal misali ka ɗauki mutum aiki ka ce a cinsa da shansa da tufatarsa da tufatar da shi di yana kanka a maimakon ba za ka bashi wani albashi ba amma duk cinsa da shansa da tufatar da shi duk yana kanka wai zamanto wannan shine wanda zai zamanto ladansa to wannan babu laifi a bisa al'ada bisa al'ada cewa ga abin da yake ci to kaga akwai jahala a nan ko to amma jahala inda abinda ba a sani ba na jahala a cikin fiqhul mu'amalat ana raddinsa idan zai kai ya zuwa ga rigima da sabani amma wannan saboda abu ne wanda yake al'ada ta tabbatar da shi ba zai kai ya zuwa ga wannan rigimar da sabani ba saboda abu ne wanda yake an san shi bisa al'ada sai dai mushkilar in ya bayyana kuma kan cewar dobula ne fa an san a dobula ai ko eh kamar abodin ba wanda suke ce ma a cikin littafin fiqh suke cewa idan ta bayyana idan ya bayyana cewa a kulun ne cin nasa ya yi yawa zai je durkusar da kai to a nan a lokacin nan ya za a yi to shi kenan sai a warware wannan akadin sai a koma ya zuwa ga ujratul mithil ta ce kamar sai yi aiki mai za a bashi a kyale shi to a nan wajen ne suke cewa idan mutum a idan ana lizumta ma mutum ciyar da matarsa bisa al'ada to idan ya bayyana ita kuma irin wannan ce fa a kulatun cin nata ya nema ya durkusar da shi sai suka ce sai ya haƙura musiba ce Allah ya kawo masa suka ce zai ce fa innaha musibatun nazalat bihi aka dardir ya ce bambancin shi wannan zai iya fas amma ba za ka warware auren ba ka ce na je na aure ta irin abin da ake ba mutane ita nata dobul ne saboda haka gaskiya a sai a warware auren sai ka sake ta saboda haka in yi haka bai kyauta ba in yi haka ya aikata makruhi domin saki abin ki ne a cikin irin wannan halin abin ki ne ya ce zai sake ta don ta bayyana kan cewar shin nata ya fi karfinsa amma idan da kamar a ce a wato dan kodago ne ko yar kodago ya dauka akan cewa zai ciyar da ita sai bayyana abin da take ci ya zamanto ya ketare ya ketare al'ada to a nan wajen yana da khiyar sai ya warware wannan akadin ijara din sai faskinta na'am walau qala ahsin zar'i wa laka nisfuhu da zai ce manomi ne sai ce ahsud zar'i ka girbe wannan shukattawa hatsi wanda na shuka ka girbe shi wa laka nisfuhu rabinsa naka ne rabin abin da ka girbe din naka ne na'am aw athinhu aw ithanhu tahana ya tahanu ithan ko kuma wato ithanhu wato ka sassake shi attahan wato ka sassake shi kamar yadda shi tsaki kamar yadda shi wato ka nike shi kamar yadda shi tsaki aw asirin zait au a asirin zaid ko kuma ka tatso man da ke cikin wannan waɗannan ƙwayoyi na zaitun ko ƙwayoyi na gyada ka kwa wato ka abin nan ka matso man da ke cikinsa fa in mallakahu nisfahu al'ada duk duk a wannan ya ce masa falaka nisfahu saboda haka ya zamanto ga gona tana buƙatar girbi sai ka ce da abin da ka girbe rabi naka ne ko kuma ga a ga kwaya ga ga hatsi ga abin nan ga zangarniya ka shike shi ka nike shi zaman to gari rabi naka ne ko kuma ga ga zaitun ko gyada in ka abin nan ka matse ta ka mai- ka fito da mai a ciki rabin man da ka fito da shi naka ne jaza ya ce fa in mallakahu nisfahu idan ya mallaka masa rabin daga wajensa ya ɗauko ya ce to ga rabin kaga wannan ga rabin na mallaka maka yanzu to ka je ka yi jaza ya halatta to kaga nan babu jahala Eh? to ai shine jahala din shi yasa aka ce idan zai ɗauko rabin man za a ce wannan gyadar in aka matse za ta yi garwa goma to rabi naka ne ya ce to a garwa biyar gagarwa biyar to wannan ya halatta idan ya bashi domin idan bai bashi ba idan bai bashi ba ya zamanto abinda suke ce masa almu'ayyan ya ta'akharu qabduhu abinda yake ka ayyana shi ka ba ma mutum amma kuma ka jinkirta masa karbarsa na ce wannan naka ne amma ba yanzu zan baka ba ka ayyana shi ko ko baka ayyana shi ba to wannan akwai gharar ko ba haka ba ta wace fuska gharar zai shiga ciki ba lalle a samu
a ai ka ayyana shi amma baka bashi ba ya mallake shi zai iya talaf a hannun mutumin zai iya talaf a hannunka saboda haka da ka bashi shi kaga ka kallafa masa baman kenan ka kallafa masa ya lamunce maka yanda zai zamanto cewar juz'in abin da zai baka juz'in abin da ya baka ya tafi wajen wato biyansa kuɗi ne akan lamunin da ya maka na kan cewa karwana biya same shi ya zamanto abdamanu bi jo'ul kenan wanda yake bai halatta ba a cikin shari'a shi yasa ka'idar da malikiya suna faɗan wannan ka'idar sau da yawa za ku yi ta gani a cikin littafan su al-mu'ayyan ya ta'akharu qabduhu al-mu'ayyan ya ta'akharu qabduhu idan abu ne fi zimma a zimmarka kamar alal misali zai ce a- kamar alal misali wajen cinikin salam kaga shi yasa ba a salam akan mu'ayyan baka zuwa ka samu motar mutum wanda yake amfani da ita ka ce wannan motar ga kudi ka bani ita bayan wata daya na yi salari domin ya zamanto ka ayyana ta bayan wata daya ba a tabbatar za ta kasance a halin da take yanzu ba za ta iya canzawa amma in ka ce mota irin taka honda accord full option shekara ta nawa in ita za ka ga kudinta bayan wata ɗaya ka bani ita kaga bayan wata ɗaya abinda zai kawo maka abinda ka faɗa da sifa ko amma inda ka ayyana bayan wata ɗaya ba za ta kasance a sifar da ka ganta ba sannan in wani abu ya zo ya same ta tunda ka ayyana nauyi abin asara akan wa take idan ka ce a kansa take in ka ce a kansa take kaga zai tsare ta kenan ya tsare ta akan abin da bai lizimce shi ba tunda shi ba amini bane hannunsa ba hannun amana bane hannu ne na zaman to in ku haka ne wani abu na juz'in farashin kudin da ka biya ya tafi wajen biyan salada akan wannan zaman din da ya sai ya zama to kan cewar ya ci kudi akan zaman wanda cin kudi akan zaman ɗaya daga cikin hanyoyin cin riba ne sannan kuma gagarar da zai samu na kan cewar akwai jahala na sifarsa ba zai kasance a inda yake ba a yayin da ya zo za a sallama shi ga mutum to shi sa suka kawo wannan sharaɗin shi sa suka kawo wannan sharaɗin ya ce fa'in mallakahu nisfahul an jaz idan ya mallaka masa rabin a yanzu to ya halatta ka gaba daga abin da zai fito ba ne tun kafin a matsi tun kafin a kaga sai an yi harus kenan sai an yi kardado an ce ga adadinsa na'am wa in arada nisfa ma ya kharuju minhu in kuma yana nufin rabin abin da zai fito daga ciki ne lam yajuz lam yajuz bai halatta ba lil jahala saboda ba san abin da zai fito ba ba san abin da zai fito ba amma a cikin khalil a cikin muktasar ya ce idan ya ayyana ya zo ya ayyana ya ce gashi abin da ke cikin wannan gonar an san abin da zai fito to idan aka yi girbi rabi naka ne to wannan ya halatta tunda bilhars za a iya ganewa sai dai kawai wannan illar da aka faɗa na mu'ayyan ya ta'akhar qabduhu idan amma shi ma wannan za a iya wato sassautawa a kansa idan ba abu ne wanda zai ɗauki lokaci ba dan mu'ayyan ya ta'akhar qabduhu idan ya zamanto cewa lokacin ba fatira ce ya kankanwa ba amma abin da zai zamanto tsakanin kwana ɗaya biyu uku wanda yawanci malikiya suna kaddara a jinkiri na taslim na kwana uku suna iktifa wato suna yafewa a kansa in abu ne wanda cikin kwana ɗaya biyu uku za a gama shi to babu laifi yayin da mutum ya zama kan cewa ya ayyana shi amma abin da yake jahala take zuwa shine a ka bashi zangarniya alal misali ko kuma ka bashi kwaya din a ka bashi hatsin ka ce ya nike shi dusar tasa ce ko rabinta ko kuma duk dusar ga baki daya don ba za a san miƙidarin dusar ba ba za a san miƙidarin dusar ba amma miƙidarin abin da za a nome za a girbe za a iya saninsa daga waɗanda suke suna da a sanin wato hars suna sanin takwim suna sanin kimantawa suna iya kardado su ce wannan iya wannan a wajen ga abin da za a fitar yanzu kamar ma irin masu an kobarwa nan duk ba haka suke ba za ce hekta daya ta shinkafa da irin wannan irin ga abin da take fitarwa to in aka in bisa wannan ne kaga babu jahala abin ya koma ya zuwa ga abin da yake da shi mai haya da wanda yake da shi dan aiki da mai daukansa aiki duk sun zamanto sun sami ilimi akan akan al-maqud alaihi abinda aka kulla a ita akan abinda aka kulla na ujurar da za a bashi na'am na'am
suke ce duk dubu daya kaza zan bayar to lokacin sai an gama sai ka an samu kaza so za su sha aiki ko ce tsaba ba sai ka mutu da hayaniya ce su sun wahala sai a dinga samun da shi wannan ya halatta in dai da abin da juz'in abin da zai fito ne a ciki kuma akwai jahala a cikinsa in akwai jahala a ciki bai halatta ba ko kuɗi zai basu?
kuɗi zai basu ɗaya kan misali ɗari biyar zan ba amma ba ba wai cinikin abin da sai sun fito da shi sai sun fito da buhun wato amma a cikin fito da buhun lalata su shinki rabin gonar ma ba su samu buhun wahala da saboda ta yi bata kyau to wannan ta zamanto ja'ala ba ijara ba ce ja'ala dama ita ja'ala haka take anta wa hazzuk haka zaka shiga kai da rabanka eh ko ka sha wahala ko ka more ja'ala ce wannan ba za ta zama to akadin ijara ba kamar bohol ne ka je kai ta haka baka samu ruwa ba babu abin da za a biya ka ba za a biya shi ba shi ne shari'a sai an samu ruwa sai an samu ruwa tun da ba ta da wani amfani ko da a mulkin ka ce in aka yi maka haka in ba a samu ruwan ba ta da wani amfani to aka ji ala ce su sharaɗin cewa sai sun karɓi wani abu bai halatta ba yanzu kamar waɗanda suke neman fetur wanda suke ta hakan neman fetur suke ta zuba kudinsu ai duk wannan cacacce ko neman kuza in ba su samu ba shi kenan sun yi asara gyaran mota eh kenan ba za ka ba shi da ba shi da rabo ba shi da gazo a ciki ai in ja alal amal ne ka dauke shi haya ne akan aiki ba akan lokaci ba ka ba kamar mai maka fentin mota bane ya yi maka fenti bai gama ba iyakacin abin da ya za ka iya biyansa ko ya maka panel bitin bai gama ba iyakar abin da ya za ka iya biyansa amma wannan aiki ne ka dauke shi ne akan ya yi maka aiki muayyani saboda ka shi ma nau'i ne shi ma ja'ala ne wannan ji'ala ne dukkan wani abu wanda yake yara ta da natija za ka bi kana neman natija ne kamar yadda suke faɗa a cikin mi'iyar istihdathu natija neman a saman maka da natija da result a cikin wannan to ji'ala ce wannan na'am alaikum salam eh
ya hawa biyu na maka aiki wanda da yana yin wani aiki zai samu kuɗi kai kuma bai samu wata ba ga shi ga shi ga yara ya ɗauka zai biya sa kuma ya bai biya masa bukatar ka ba za a bashi koda wani lokacin da bata to akai ka dauke shi akan lokaci ne ba ka dauke shi akan bukatar ka ba
an sayi da wasu shi a kan za a siya a cikin gyaran kuma an siye shi amma gyaran bai ba eh wannan zaka iya biyan sa zaka wannan spare part dama akan ka suke ya ɗauki ƙarfarsa ya duka da cirewa da sauran da duniya aiki
ai ja'ala ce za mu zo ai shine bambancin ja'ala da ijara al-ijara hidima ce wadda yake zaka ko da ba a samu natija ba zaka amfana da ita na'am alaikum salam a kan nawo kamar yadda kai magana a kan bohol na'am su yanzu abin da ake yi a yanzu ya saba da yadda faɗa mm ba yanzu abin da suke yi idan aka haƙa maka bohol idan su suka yi sabe za su ce za su da maka da 60% ko kuma 50% mm idan kuma ba su suka yi sabe ba ma ko ba za su dama shi
yayi to saboda ka ce musu akwai ruwa a wajen ko ka ba su survey eh amma kuma idan su suka yi sabe din ma ba su dama da kudin ka kwamfuta to wannan ba wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane idan suka yi haka gaskiya in suka yi haka in su suka yi survey suka ce za su samu maka ruwa wannan in suka yi haka su ya zama to akil mal bil batil bi ayi haq za su ci wannan da wani haƙi eh?
sai sun baka takardar ba za su ɗauko cin fasin to da wani haƙi shi ne abin da ake yi muka ga mu anan ma- ko da yake dai watakila mu na masallaci daban ne na masallaci da zo suka haka ba su samu ba haka suka yi tafiyar su na'am mala isaac da Ahmad a Brigade eh shi ma- wanda muka yi da Ahmad a Brigade eh, shi ma haka muka raba 50-50 sun do asara 50 mu ma mun do asara 50 eh to idan ya idan bi shurut idan bi shart ne idan da shar idan da sharadi ne ya halatta amma dai as- a a cikin al- al- fil asl fil asl a abinda yake na irin wannan aikin da ake an rataya shi da samar da natija ne ba sa cancantar lada sai idan natijar ta samu in natijar bata samu ba su da komai sai dai idan da sharadi ne dama abin da yasa ai gudun aklul mali bil batil ne ka ci dukiyar dan uwanka ba da haƙƙi ba to idan ka bi shart ne al muslimuna ala shurutihim na'am kar a matsan lawo na'am kar kamar mai haƙari ya shi ma har mai haƙar rijiya sai dai mai haƙar rijiya mai haƙar rijiya suna a mai haƙar rijiya suna bambancewa tsakanin mai haƙar rijiya a fili wanda yake ba na kowa ba to shi ta wannan ja'ala ce suna ba shi hukuncin ja'ala cewa in bai samu ruwa ba ba shi da komai amma idan a cikin mulkin ka ne ko a gidanka ko a gonarka to idan yayi bai samu ruwa ba yana da haƙƙin ka bashi gwargwadon aikin da yi saboda za ka iya amfana da wannan ramin ka iya mai da shi masai su abin da suke bambanta tsakanin biyu na'am ban ji ba ana suna aunawa ne suke yi in an yi gaba guda dubu uku misali eh o masu haƙar eh ko ba a tattara ruwa ba dai amma a yi eh shine yace idan amma shi ma da sharaɗin cewa a wajen a mallakar ka ne in a mallakar ka ne to suna cewa kana da a a sai ta koma ijara daga ja'ala a ijara ku zaka biya gwargwadon irin aikin da aka yi maka na'am المسألة الثانية almas'alatu thaniya matsala ta biyu a cikin al'ujra har yanzu dai muna cikin al'ujra akwai bit tafsil na sharuɗan da suke suka rataya da ita al'ujra ladan da ake biya akwai matsala guda biyu matsala ta biyu na'am يجب تقديم الأجرة بمجرد العقد la yajibu taqdimul ujrati bi mujarradil aqd baya wajaba a bayar da ladan ijara bi mujarradil aqd ana daga kulla a- daga kulla yarjejeniyar wato kodago ijara a ce to dole sai ka bada dole ne sai ka bada kuɗi a yanzu wannan ba wajibi bane wa innama وإنما يستحب تقديم جزء من الأجرة sai dai abin da yake kawai mustahabbi shine wato gabatar da bangare na daga cikin ujura din باستيفاء ما يقابله من المنفعة ta hanyar idan a maimakon samun abin da yake daidai da shi na amfanin da aka amfana da shi إلا إن كان هناك شرط أو عادة sai dai idan akwai wani sharaɗi ko akwai al'ada ta wajen أو يقترن بالعقد ما يوجب an yaqtarina bil aqdi ma yujibu taqdim Ah, na'am aw yaqtarina na'am aw yaqtarina haka ne wannan atawa ne suka yi kuskure a suka sa an aw yaqtarina bil aqd ko kuma abin da yake wajabta a gabatar da ujira din ya zamanto an hada shi tare da wato a tare da yarjejeniyar misaluhu yaushe ne yaushe kamar me kenan مثل, مثل أن تكون الأجرة عرضا معينا kamar ya zamanto ujira din ladan da za a bayar ululla ce muayyana kamar a ce ga ladan da za a baka wannan motar ce أو to idan wannan ne au ta'aman ratiban ko kuma abinci wanda yake ratban wanda yake danye zai iya lalacewa أو ما أشبه kaga an ayyana shi idan ba a kaddamar da shi an bayar da shi a lokacin ba kaga zai za- za a rasa shi haka zalika idan muayyan ne araban urulla ce Eh, wato abin da ake ce ma al'arab shine al'arab shine da abin da yake ba kuɗi ba ba kuma abinci ba ba kuma dabba wanda ake ɗaukanta ba shine dukkan wani a sauran assets a kamar mota kamar kwamfuta kamar littafi duk wayannan urulla ne urud ne Eh, to idan idan ayyananne ne to shi ma dole a gabatar da shi saboda in ba a gabatar da shi ba a lokacin zai zamanto muayyan ya ta'akharu qabduhu wanda muka yi magana da zo akan sa na'am aw ma ashbaha zalika ko abinda yayi kama da wannan أو تكون الإجارة ثابتة في ذمة الأجير ko kuma ta zamanto ita ijarar a bace wadda take tabbatatta a zimmar shi wanda aka ɗauke shi kodagon wato an ba shi aiki ne ana cewa zai yi wannan aikin a- a a- a zimmarsa ba tare da cewar ko shi ne mubashiratan zai aiki ba aikin ake so ya yi amma an rataya aikin da kansa an ɗora masa nauyin yin wannan aikin فيجب تقديم الأجرة sai to wajibi ne a lokacin nan a ƙaddamar da ujira ɗin لأنها بمنزلة رأس المال في السلم domin a lokacin nan ta zamanto kamar wato uwar kudin da ake bayarwa ce a cinikin salami wanda dole a gabatar da ita wannan matsala ita ce matsalar a takdimul ujira a, suna cewar ita ujira ana bayar da ita a maimakon manfa'a ne ko idan aka yi yarjejeniya za ka ɗinka wa mutum riga shi kuma zai baka a naira dubu biyar kaga kai kana bin sa bashin ya dinka maka riga shi kuma yana bin ka bashin dubu biyar to mustahabbi ne a a bashi a gabatar da dubu biyar din don kar ta zamanto addainu biddain kai kana bin sa bashi shi yana bin ka bashi eh eh samiya a ba zamiya ba zamiya muqassa ce wato canza musanya musayan bashi da bashi kai kana bin sa a wato bashin ya maka dinki shi kuma yana bin ka bashi ka biya shi kudin dinkin sa ya zama to bashi da bashi to shi yasa sai aka ce mustahabbi ne a kaddamar da ujra wannan haka ma yace amma a cikin muktasar cewa yi wajibi ne wajibi ne a kaddamar da ujra din ana kulla arjejeniya to wajibi ne a kaddamar da ita wajibi ne a bayar da hayar saboda in ya zamanto wato ba da in ya zamanto babu sharadi kuma babu al'ada in ya zamanto a babu sharadi kuma babu al'ada amma idan ya zamanto akwai sharadi ko kuma akwai al'ada kan cewa idan aka yi yarjejeniya to a ba a bayar da kudin yanzu ga baki daya sai ko a ce deposit eh shine deposit shine kan cewar a za a rinka biyan ba wai deposit ba kan cewar kana samun amfanin kuma kana biyan gwargwadon abin da ka samu na amfanin kamar dinki ai kaga shi ba abin da za ka samu sai ya gama eh amma za a ba shi wani abu deposit don yi sai kare da abubuwa da shuru ya gama kuma a cikin eh to idan akwai al'ada in akwai al'ada na bayarwa duka ko kuma bayar da wani juzi'i nasa to al'ada kamar sharaɗi ce to babu laifi a aiki da shi idan ko babu wannan al'adar in babu wannan al'adar to mustahabbi ne don a fita da addainu bidain ya zama to kan cewar an kaddamar da an kaddamar da wato a juzi'i an kaddamar da ujurar yayin da aka kulla yarjejeniyar ko kuma ya zamanto yayin da aka yarjejeniyar akwai abin da yake wajabta kan cewa dole a bayar da ujurar a lokacin bai halatta a jinkirta ta ba shine kamar ya kawo waɗannan suwar ɗin surori a guda biyu sura ta farko ya zamanto ujurar da aka bayar urulla ce ta kasuwanci wadda aka ayyana ta wato akwai abin da ake ce ma almu'ayyan akwai abin da yake fi zimma yanzu idan aka ce maganin ujurar mota ce ko kuma a kudin ujurar ladan da za a biya na aikin da aka ɗauke shi ya yi za a ba shi mota aka faɗi motar irinta to in ma dai motar ta zamanto an ayyana ta an ce gata to idan aka ayyana ta dole a bayar da ita a lokacin saboda in ba a bayar da ita ba yayin da aka tashi bayar da ita zai yi sifarta ta canza kuma idan aka kyale ta a hannun shi wanda aka shi almusta'ajir wanda ya dauki a kodagon aka bata a hannunsa ya zama to an bashi nauyin lamunin abu da tsare shi an bashi gadi na abu saboda haka juzi'in abin da ya biya na ladan kodagon da ya biya juzi'insa ya zamanto na aikin da aka yi masa ne ɗaya juzi'in kuma ya zamanto na wato biyan da aka yi masa na rike wannan abin a ƙarƙashin amanarsa ba tare da ya salwanta ba to kaga nan wajen sai ya zamanto an samu jahala a cikin contract din wanda wannan zai haramta ta don haka idan ya zamanto motar an ayyana ta to nan kaga yarjejeniyar an sanya ta da sifar da dole a kaddamar da wani abu dole a kaddamar da ita ujirar don bi halatta a yi jinkiri ba a lokacin saboda ya zamanto mu'ayyana ta akhar qabdu amma idan motar aka ce fi zimma ce ma'anar fi zimma mota iri kaza tana kaina shine abinda zan biya ka kenan ka ɗauke shi aiki ka ce abinda za ka bashi mota ce a iri kaza ba tare da an ayyana ta ba kai za ka je ka nemo ta in lokacin biyan yayi to a nan wajen ba ta zamanto mu ayyana ba ta zamanto fi zimma to in tana nan fi zimma yani nauyinka ne kai za ka je ka nemo ta a ko ina take amma ta cika sifofin da aka faɗa to a nan ba wajibi ba ne a ƙaddamar za ka iya kyalewa sai daga baya sai ka je ka bayar sai dai abin da aka samu na surar addainu biddain shine wanda zai zo to shi kuma abinda zai yi maganin wannan shine kan cewar daga zarar an kulla yarjejeniyar ya zama to ya fara mubasharar aikin domin ya fara mubasharar aikin to shine suke cewa qabdul awail ka qabdul awakhir zai zama to kamar ya karbi manfa'ar da ya nema ne gabaki daya tunda yayin da ya fara aikin wato manfa'ar da ya saya fara wata kamar karɓar ta ne gabaki daya a wajen malaman malikiya suna da wannan ka'idar a cewa qabdul awail ka qabdul awakhir duk da ibn al-qasim bai yadda da ita ba karban abu na farko kamar ka karbe shi gabaki ɗaya ne wanda a cikin sa akwai saukakawa matuka wanda wannan ka'idar muka bi lokacin da aka yi sukuk din gwamnatin tarayya don mutane da dama suna cewa ta yaya za a yi ba a fara amfani da hanyoyi ba amma kuma a so biyan mutane kudin amfani da hanyoyi tunda mun ce abin da ake kun san da federal government suka yi wannan sukuk din an tattara kudade daga hannun mutane aka ce za a gina hanyoyi in aka gina hanyoyi za a ba ma gwamnatin tarayya haya ta rinka biyan mutanen da suka tattara aka gina suka gina wannan hanyar gareta ta zama tasu gwamnatin tarayya ta rinka biyan kuɗi akan amfani da hanyar da ake suka ce to wani haƙƙin za a biya mutane haya bayan ba a gina hanyoyin ba bayan ba a gina hanyoyin ba saboda a daga zarar an bayar da kuɗin to daga lokacin za a fara lissafi bayan wata shida za a biya duk a farko duk wata shida za a rinka biya duk wata shida da wani haƙƙi za a biya mutane kuɗi bayan ba a fara amfani da hanyoyi ba to shine muka ɗauki sharaɗi muka sanya musu federal ministry of work sharaɗi kan cewa sharaɗin kan cewa daga an yi sukuk ɗin nan an ba da mutane sun ba da kuɗaɗen nan an sanya shi a an ba a an san daga zarar an yi za a yi mobilizing in contractors to sites je su fara aiki suna fara aiki zai zamanto masu hanya tamkar sun mallaki wannan ne saboda qabdul awa'il ka qabdul lil awakhir to in ku suka riga suka karba to ya halatta su bayar da shi haya ga gwamnatin tarayya za su iya karban ujira akan wannan bisa wannan ka'ida qabdul awa'il ka qabdun lil awakhir to a nan wajen ita ma wannan da wannan ne zai fitar da mu daga addainu biddain akwai mushkilar addainu biddain saboda ijma'i ne lokacin da muka yi wancan karatun mun faɗa kan cewa lokacin da muka zo wajen riba akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il kali ibil kali annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sayar da bashi wanda za a biya da wani bashin wanda za a biya ka sayar da bashi da wani bashin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma wannan wato a ijma'i ne addainu biddain ijma'i ne duk da hadisin da'if ne amma ijma'in malamai ya tafi akan wannan to a cikin wannan surar akwai wannan illar za a iya cewa akwai addainu biddain to sai dai idan manfa'ar shi wanda ka ɗauka ya fara aikin to sai ya zamanto kai naka kai taka manfa'ar da ka karba da ka saya ka bayar da lada a maimakonta ba ta zamanto bashi ba tunda ka soma amfanuwa da ita ya so mai maka aiki tela ne ya so mai yankawa ya so ɗinkawa saboda haka in baka biya shi ba a lokacin babu laifi a sura ta biyu kuma yace ko auta aman ratifan ko kuma abinci wanda yake danye abinci wanda yake danye saboda idan ba a karbe shi a lokacin ba kama a ce wannan sabon dabino dinnan cewa shi ne za a bama mutum ladansa na kodagon da aka yi in ba a bashi a lokacin ba in ba a bashi a lokacin ba zai ɓaci in ya ɓaci kuma zai ɓaci ne akan zamaninsa tunda an riga an biya shi za a ce haƙƙinsa ne to a nan wajen amma shi ma akwai sura guda ɗaya da akwai wata surar da kuma bai waje ba a ƙaddamar da da ujira ɗin ba shine ta zamanto al'ijara a cikin surar da ya waje ba a ƙaddamar da ujira dole ka biya shine idan ta zamanto abinda take ijara thabitatun fi zimma abinda ake nufi da al'ijara thabita fi zimma ita ce wadda suke cewa al'ijaratu ala zaman don ijara iri biyu ce akwai ijaratul mu'ayyan da al'ijaratu alal balag ko da yake wannan za ta zo wajen kira ne wannan al'ijara thabita fi zimma da kuma ijaratul mu'ayyan shi ijaratul mu'ayyan a ce maka ga aikin da a ɗauke ka ka je kai aiki ka shi a kai ne ake so kai aikin ijarar thabita fi zimma aikin ake so a yi aka ɗora maka mas'uliya ba lallai kai kai ba za ka iya sa wani yayi za ka iya sa wani yayi kama alal misali a zo a same ka kai ne kake da kamfanin teloli kana da kanti na teloli a baka aikin tela ko kuma kana da workshop kai mai workshop din makanikai ne ba kai ne za ka yi aikin ba amma dai aikin yana kanka ko dai ka bama wannan yayi ko ka bama wancan yayi ko kuma wani ya dauka ya ce abin da yake so a gyara masa gadin ɗinsa gabaki daya gyara masa gadin din nan shi aikin yake so kai ne kai da kanka ɗauko mutane suka zo suka yi shi wannan aikin shine a kansa kai kuma yana kan nauyinka kai zaka zo kai a kan zimmarka to a cikin irin wannan yajibu taqdim a wato yajibu taqdimul ujra a nan wajen dole a kaddamar da ujra din domin matsayinta ta zamanto matsayin ra'asul mali fi salam kamar cinikin salam akai a cikin cinikin salam kun tuna cinikin salam ai ko shine bai uma fi zimma ka sayar a shira wato ka sayar da abin da yake akan zimmar ka ka ce zaka biya ka mutum ya baka kuɗi ka sayar akan cewa zaka kawo masa alkama a ƙarshen wata buhu kaza wannan cinikin salam kenan duk abin da yake zaka saya amma ba zaka biya ba zaka kawo abin ba sai wani ajali da aka faɗa kuma abin ba wai yana nan bane a lokacin an sifanta maka shi ne an faɗi an faɗi sifofinsa da adadinsa da wazaninsa da kuma ajalin da zaka kawo to wannan shine cinikin salam to kamar wannan ne idan ka ɗauki mutum kodago ai ka ɗauki mutum kodagon aiki ka sanya a zimmarsa ba shi lalle kake so ya aikin ba aikin kake so a yi amma ka rataya da shi akan cewa shine zai maka aikin a lokaci ayyananne to tamkar kayi cinikin salam da shi ne aikin da zai maka shine kamar sil'ar da aka da take a cikin zimmarka wadda ta zamanto ita ce ta cinikin salam to a cikin salam ko a cikin cinikin salam kuwa sharadi ne ya zamanto ra'asul mal an kaddamar da shi eh kwangila tana daga cikin nau'in wannan duk da yake wani lokaci suna takhrijin muqawala Uh, ba a babin kwangila ba hadawa ne tsakanin uh, uh, kasuwanci da ijara kasuwanci da ijara a'a bidin bidin ba bidin ai ba ba in kai bidin ba wai ya nuna kan cewar kayi akad ba ne ko shi ard ne bidin ka ce za ka iya wannan aikin a kuɗi kaza amma wannan ai ba contract bane in kai bidin ko bidin na mota ok irin wanda kuke ya ake yin sa ne wanda suke ta internet da cikin ta da tsayin da ta yi me ya samu matsala
haka zai biya kuɗi za a tuno mashi wani lokaci wannan gaskiya a zancen gaskiya ba bai usalam ba ne tunda ta zama to mu'ayyana a yau ayyanan na ce wadda aka nuna maka hotonta ko ce za ka faɗi kuɗin wani ma ya faɗi kuɗin idan aka ce an yadda da naka aka ce an yadda da naka shi kenan a ciniki ya kulli kenan shi kenan sai a turo maka ita sai mutum ya biya ba cinikin salam ba ne wannan salam salam mu'ayya salam fi zimma ne ya kalla wannan ai ba yasa ya kira shi bidi yasa ya kira sai shi ne mota ana ana sa lokaci ba sani idan wanda ya wanda ya faɗi nashi na'am eh abin da za su ke ce masa bidin kenan saboda mutane ne eh final bidi din da ake yawan amalar da mm highest bidder highest bidder kamar ya zama to ciniki ne na muzayada cinikin muzayada ne a auction ne cinikin muzayada ne wanda yake wannan ba salam bane tunda muayyan ne shi salam ba a yin sa akan muayyan wannan sun riga sun faɗi motar gata har ma an nuna maka hotonta ko ga irin tsawon da ta taka da sauransu da sauransu to shi a cinikin salab abin da yake a idan kai ijara akan abin da yake an rataya da zimmatul ajir kan cewa zai kawo aikin ba lallai shi yayi da kansa ba to ta zamanto daidai ta zamanto wato tana muƙabalar ta zamanto kamar cinikin salam to cinikin salam kuwa dole ka bada ra'asul mal to a nan wajen ujirar dole ka bayar da ita dole ka bayar dole ka biya shi al ujra idan ta zama to fi dhimma amma shi ma wannan a gaskiya a waɗan ra'ayin hanabila shine in ba an yi ta da sunan salam ba ba dole bane domin ya zama kan cewa an samu sassauci wajen ijaratul yanzu wanda yawanci duk da yake za mu zo shi ne wajen kira ijaratul mawsuf fi dhimma abin da yake babu shi amma ake nema a samar da shi sannan a kulla ijara a kai idan aka sharɗanta kan cewa sai an biya kuɗin ga baki ɗaya na ujira ɗin akwai haraj akan mutane saboda aka yawanci za ga su yanzu fatoyin kwamitoci na shari'a na mu'assasatul maliyyar islamiyya shine kan cewa suka dauki mazhabar hanabila cewa babu laifi ba sai an biya a lokacin ba kuma zai zamanto istithna ne daga bai uddaini biddain kamar yadda istisna ya zamanto istithna ne daga bai uddaini biddain kamar yadda zamu ga okay babu istisna anan wato istisna ka zo in ka zo ka nemi a yi maka a sassaka maka abu kamar alal misali ka zo ka ce ka ɗauki ɗan kwan shi ne abinda kuke faɗa na contractor kwangila mukawala ka ce ka ba mu ɗan kwangila ya gina maka gida idan ya gina maka gida da sifa kaza da sifa kaza kai kuma za ka biya shi kaza to kaga ba dole ne sai ka biya shi kuɗin a lokacin ba za ku iya sanyawa ka rinka biyansa a kowace marhala na aikin da ya yi al misali idan ya yi foundation ya ce ka ce ga abin da za ka biya shi ko kuma ka ce ba za ka biya ba sai ya gama aikin ga baki daya in akwai yarda in akai to kaga wannan addainu biddain ta shiga ciki to amma saboda haja tunda kai kana neman gida a wajensa shi kuma yana neman kudinsa a wajenka to saboda a cikin shi istisna ba ciniki bane ciniki ne da ijara a haɗi tunda akwai abubuwan da shi zai je ya siyo na kayan gini akwai kuma abubuwa da zai yi na aiki ne to shi abin da zai siyo to ciniki abubuwa na sayayya bai halatta a daino bai daini ba amma abin da ya danganci ijara ujira za a iya bayar da ita a farkon aiki za a iya a farkon wato muddar ijara ko a tsakiyarta ko a ta shi yasa nan kaga yake magana istihbab istihbab surorin wajabcin taqdim a cikin surori ne waɗanda suke muayyanai in ya zama to kan cewa ana gudun kamar al muayyana ta akhar qabduhu amma in banda haka ita ijara ta tana da wannan liwe in ta da wannan saukin kan cewa ba a sharɗanta kan cewa lalle ga lokacin da zaka biya ba zaka iya sanya cewar mutum zai iya karbar idan ijara ce da ma'anar kira za ka iya karbar hayar gida ka ce sai ka sai karshen wata kawai za ka rinka biya za ka yi in ka zo karba ka ce mutum ya ce maka ba za ka shiga gidan ba sai ka biya kudin kuma zai iya cewa zai iya lamunce maka ya ce ka shiga a cikin rabin fatarar rabin in wata wata ne tsakiyar wata ka rinka biyansa ko kuma ƙarshen wata ka rinka biyansa to saboda wannan muruna da sauƙi da take da shi na cikin ijara kuma aka same ta a cikin cinikin istisna wanda yake zaka ce ai maka a ginin gida sai ya zama kan cewa ba sharaɗi ba ne dole sai ka ɗauko kuɗin ka danƙa ma shi contractor a farko kamar yadda yake inda cinikin salam ne za a yi inda cinikin salam ne tunda kana bin sa zai yi maka gida inda cinikin salam ne zai siyo gidan a wani waje ya baka dole sai ka bashi kuɗin domin kada ya zamanto addainu biddain duka kudin ra'asu malin salam ne ai inda ciniki ne kawai amma saboda ta kunshi nau'i na ciniki da nau'i na ijara sai ya zamanto kan cewar aka ɗauki saukin da ke cikin ijara na kan cewa ba sai lallai an ba da kuɗin ga baki ɗaya ba aka sa shi a cikin tsananin da ke cikin ciniki sai ya zamanto istisna ya samu wannan sauki din duk wannan ta babin istisna ne da sauƙaƙawa da malamai suka da malamai suka yi na'am to saboda haka kun ga wannan ita ujira ta ijara duk da yake nan malam bai yi bayanin ta ba akwai wannan saukin tare da ita al ujira za a iya bayar da ita a lokacin a lokacin da aka kulla yarjejeniya amma an fi so ta zama za a iya bayar da ita a lokacin za a iya jinkirtawa ba wajibi ba ne sai lallai a lokacin illa a cikin surar da take akwai abin da yake lizimta a bayar da ita a cikin lokacin shine kamar ujirar in ta zamanto kan cewar ana ta zamanto muayyana wanda ake jin tsoron jinkiri akan karban zai canza sifarta ko kuma abu ne wanda yake ɓaci yana gaggawar kaiwa ya zuwa gare shi kamar abinci wanda yake ɗanye to a lokacin nan dole a yi ko kuma in ta zamanto ijaratun fi zimma ijara a cikin zimma to a wayannan suwar ɗin guda uku wajibi ne a ƙaddamar da al'ujira amma a sauran ba wajibi ba ne sai dai kawai ta fuskar al'istihbab ya zamanto an kaddamar da ita wato ake kaddamar da ujirar na'am wa qala shafi'i ina zuwa imam shafi'i yace tajibu al-ujratu bi nafsi al-aqd ujra ladan da za a biya a cikin ijara tana wajaba daga mujarradin kullayar yarjejeniyar ta zamanto wajiba lokacin to shi a wajen imamu shafi'i bai halatta a jinkirta ba don tana wajaba da wannan lokacin amma aljumhur su suna cewa eh tana wajaba amma ba ta lizimta sai idan an yi sai idan ka amfana da wannan manfa'ar akwai bambanci tsakanin wajabcinta eh wato ibarar mi'yar din awafu ma shine tustahaq kana cancantar haka suka ce tajibu tana wajaba bil aqd wa tustahaqqu bi istifa'il manfa'a kuma tana cancanta daga zarar ka samu amfanin kana samun amfanin to ka cancance ta ta zamanto bashi akan wanda ya zamanto ya dauki wannan aikin a lokacin da ta zamanto bashi to kuma akwai wani abu dangane da ita ujra wanda ya wajaba mu kula da ita wato yayin da kai yarjejeniyar aiki da mutum alal misali tela ne ka ce masa zai ɗinka maka riga to daga zarar kun yi wannan yarjejeniyar to ya wajaba a kanka ka biya shi saboda ita ijara yarjejeniya ce lazima da wani ba zai iya warware ta ba gaban kansa ya wajaba ka biya shi duka ya wajaba ya wajaba amma baya cancantar ta sai idan ya yi aikin saboda ka idan ya gama ya kawo maka to ya cancance ta a lokacin nan in baka biya shi ba ta zama to bashi a kanka saboda haka idan ba zai iya canzawa ba ba za a iya canza ta ba daga zarar an yi istifa'in manfa'ar ta zamanto bashi to ba za a iya kara ta ba ta ɗauki hukuncin bashi hukuncin bashi kuma bai halatta wani amfani ya zo masa ba ba zai zamanto salafin jarra na fa'an ba saboda haka ba za ka iya cewa tela da kai masa jinkiri ya kawo maka ɗinkin ka kace sai karshen wata to ba zai ce a to tun da gaskiya sai karshen wata ne to a yi dole kuma wancan yarjejeniya ta tashi yanzu maimakon dubu goma dubu sha biyu za a bani in yi haka ya ci riba domin a lokacin da ta riga ta zamanto bashi ta riga ta zamanto bashi amma daga farko da a lokacin da aka zo aka yi yarjejeniyar sai kafin ya fara aikin sai ka ce amma ba zan biya ka ba sai bayan wata daya ba zan biya ka ba sai bayan wata daya a shi kuma ya ce ga lokacin da zai kawo bayan sati ɗaya zai kawo amma kai kuma ba za ka biya ba sai bayan wata ɗaya da ya ji sai bayan wata ɗaya sai ya ce a maimakon dubu goma dubu sha biyu za ka kawo to anan fa ya halatta na'am ina ruwa na'am ruwa ruwa ok a wannan abin ne ruwa nake so ina mai unguwa ina ruwa na ne a cikin kula ta gaba shi kuma wannan an gaba su kuka ce ya halatta ma waje hulhil eh na'am ya aka yi zama murabaha ai ba ciniki bane ijara yaushe ta koma bai kuma eh muqabil al-ajal muqabil al-ajal zada fi thaman muqabil al-ajal wato shi ajali yana da tasiri akan wato akan thaman akan farashi ko haka kake so ka ce ko the time value of money eh to wai kaji eh karan ma ya ce ya zama riban nasi'a
shi da ana daukan ma'aunin tsakanin mai ba da ajiyar ba da matsayin ciniki kuma shi albai a ne kiyar ba ne na mai gora a san in dai ana cikin majalisar akad in dai ana cikin majalisar akad to ba a riga an kulle yarjejeniya ba za a iya canzawa zai iya cewa a'a ai dama muna da khiyar duk da na ce na yadda zan yi to albayyani bil khiyar malam ya fita riƙa tunda ba mu rabu ba to ciniki ya tashi yarjejeniya ta tashi a saki tunda ka faɗa haka maimakon a ya zamanto ga abin da zan biya ka yanzu ina neman ƙari saboda jinkirin nan da za a yi ya kamata a ce yana da haƙƙi a cikin kuɗin a maimakon jinkirin sai a ƙara min kuɗin shi jinkiri jinkiri yana tasiri a cikin farashi in dai ba a bashi ba ne in ba a bashi ba ne shi ne a rajam za bambancin tsakanin ciniki tsakanin time vol tsakanin abin nan tasirin zamani a cikin farashi a tsakanin ciniki da tsakanin bashi a tsakanin ciniki ya halatta in akwai sil'a a tsakani in akwai wani abu wanda ya shiga tsakani amma in a cikin bashi ne ya zama to cinikin kuɗi da kuɗi wannan shine riba za ta shiga na'am wa ammal manfa'a ita kwa manfa'a din to sharaɗinta guda biyu ne ita manfa'ar da ake mubadala da ita a cikin al'ijara ko shine amfanin da kake neman hayarsa sharaɗi na farko an tafuna ma'aluma to ta zamanto sananna ta zamanto an santa imma bizaman ko dai sanin wannan manfa'ar bizaman aikin ya zama kalmuyawama akan cewa kamar wato yawan biyan rana da rana kowace rana ga abin da za a biya wal mushahara ko wata da wata kamar ka ce duk wata ga abin da za ka rinka biyan ka ko kuma da wato gayar tikewar wato tikewar aiki kamar ɗinka ɗinka tufa to kaga kowanne daga ciki ya haddada ya ma haddada manfa'a ko dai ta zamanto manfa'a wadda ake kaddare ta da zamani kamar alal misali ka ɗauki mutum wanda yake zai rinƙa maka shara zai rinƙa maka shara a kullun kuma a kullun ga abin da zaka bashi sharan nan kullun ake yi amma ba lallai ta zamanto sharar da ya jiya ita ce sharar da zai yi yau ba ko wanda zai yi gobe amma dai ka ce masa a kullun zai yi shara ga abin da zaka bashi kaga ka haddade duk ran da bai zo yayi aiki ba to bai ci wannan ranar ba ko kuma da gayar matukar aikin ka ce masa a ɗinka tufafi gyaran mota ko da ke gyaran mota mun mai da shi cikin ja'ala ko amma ko shi din ma yanzu kamar dinka dinka riga dan mutum ya zo a in ka je ka ba ma tela rigar ka je yanka maka bai dinka maka ba ai kaga ba za ka ce za ka biya shi ba tunda babu zancen juz'i na aiki dole sai yayi injazin aikin in ma mutuwa yayi magadansa sai su je su samu wani tela ya karasa dinkin na'am to kun ga wannan hanya biyu kenan ta sanin amal wato al'amal wa zaman na'am wala ya juzu an yujma'a bainahuma bai halatta a hada su ga baki daya ba kamar alal misali ka ba mu mutum ka tela ne ka ce gashi ka dinka min wannan tufan a cikin kwana biyu akan kowace rana ga abin da zan baka kaga ka hada ka ce na farko dai ya dinka maka tufar kaga ka faɗi gaya na aiki sannan kuma ka haddade masa zamani kuma ka hada su tare to idan ka hada su tare wannan ijarar ta ɓaci saboda me menene illar yatimma al'amalu qabla al-ajali aw domin zai iya cika aikin kafin ajalin to in ya cika aikin kafin ajalin in ya cika aikin kafin ajalin da ka sa bisa wani haƙƙi za ka ce za ka biya shi saunan kwanakin au ba'dahu ko kuma ya cimma aikin bayansa ya cika kwanakin amma bai gama aikin ba to a bisa wani aiki bisa wani haƙƙin zaka karbi kaya bayan bai cika aiki ba kuma ya cika ajalin to kaga wannan zai kai ya zuwa ga niza ko kuma ya zuwa ga cin dukiya ba da haƙƙi ba to shi yasa ba a shi yasa ba a hada su su su biyu a matabar malikiya duk da yake waɗansu abin nan waɗansu daga cikin mazahib sun halatta ita ma a malikiya shi ma suna suna da tafsil suna cewa idan ajalin bisa al'ada ya zamanto ya wuce mikidarin gwargwadon lokacin da za a yi aikin to babu laifi ka hada su a lokacin domin a lokacin nan babu cutarwa ga shi wanda yake sahibul amal babu cutarwa a gare shi amma idan ya zamanto sun yi daidai wa daida kamar alal misali gwargwadon lokacin da zai gama ɗinkin tufan nan kwana uku sai kuma ka sharɗanta masa kan cewa ya ɗinka maka riga a cikin kwana uku idan suka yi daidai to a lokacin nan shine suka ce ba zai halatta ba lokacin shine suka ce wannan ba zai halatta ba amma in ka sanya ajalin ya zama to ya fi wannan tsawo to suka ce wannan zai halatta na'am wa idza sta'jarahu ala ri'ayati ghanamin bi ayaniha idan ya ɗauke shi ko dago akan kiwon dabbobi akan kiwon awaki da tumaki bi a ayaniha ayyanannu ya ce waɗannan lazimahu ri'ayatul khalq inda ibn al-qasim
lazimahu na yake ne wai zasta ajarahu ala ri'ayati ganaman bi ayaniha lazimahu ishtiratul khalaf ishtirat lazimahu ishtiratul khalaf inda ibn al-qasim yana lizimta ya shardanta masa wato alkhalaf waɗanda za su maye musu a wajen ibn al-qasim a wajen ibn al-qasim dole ne ya sharɗanta cewa idan suka ragu to zai kawo zai cike su kamar ya ba shi garki na awaki guda arba'in ya ce ya je ya kiwon su a kullum a ya je ya kiwon su a kullum ga abin da zai rinka bashi wannan alkawari da suka kenan na wata ɗaya ya fara kiwo sai waɗansu daga cikin dabbobin suka mutu to kaga mi idarin aikin ya canza ko ba haka ba to domin kar ya zamanto cewar an ci dukiya ba da haƙƙi ba tunda an ce abinda ake biyansa a kullum shine kuɗin kula da awaki arba'in to sai ya sharɗinta cewa da sharaɗin cewar idan waɗansu sun mutu ko an sayar da su za a kawo maimakon su a cike garken su zamanto dai arba'in ɗin ne domin ta zamanto manfa'ar ma'aluma an santa in ba a yi haka ba an samu jahala a cikin manfa'ar na'am a sani sharaɗi na biyu an takunan manfa'atu mubaha la muharrama wala wajiba
a kuma manfa'ar ta zamanto mubaha halattatta ce la muharrama ba manfa'a wadda take haramun ba wala wajiba ba kuma manfa'a wadda take wajiba ba wacce ce muharrama wacce ce wajiba wacce ce amfani wanda take muharram wacce ce an manfa'a muharrama muharrama wacce ce manfa'a muharrama wani amfani ne wanda yake haramu na'am eto kama aikin gidan giya eto kamar dakon giya ne kamar dakon giya ko kuma kamar a abin nan kamar boka boka wannan manfa'ar da yake yi haramun ce ko? eh ko ginin coci shi ma manfa'a muharrama to wacce ce kuma wajiba kamar sallah ka ɗauki mutum aiki ka ɗauki mutum lada ko dago ya rinka yi maka sallah za ka rinka biyansa manfa'a wajiba idan ma la yajuzu al-istijaru alaiha na'am na'am wa amma al-muharram wa amma al-muharram amma manfa abinda yake haramun fala ya juzu ijma'an to baya halatta ijma'an abin da yake haramun bai halatta ya zamanto manfa'a ba ijma'an wannan babu sabani duk abin da yake haramun ne bai halatta ya zamanto an kulla ciniki a kansa ba kamar a kulla ciniki akan wanda za ta rinka zuwa tana kuka idan an yi mutuwa tana yi ana amsawa ko kuma a kulla ciniki akan wanda yake zai je ya rinka yin a kiɗa da rawa lokacin biki na'am wa ammal wajib duk da yake waɗansu suna ganin wannan wai manfa'a ce makruha al-ma'azif ba al-ma'azif ba rawar ba al-ma'azif kayan kiɗa lokacin biki dj kenan dj kenan na'am na'am wa ammal wajib amma manfa'a wadda take wajiba abinda yake wajibi kasalati was kamar sallah da azumi fala tajuzu al-ujratu alayhi bai halatta a ɗabiya lada akan yin ta ba sawa'un akan mutum ko akan wanda yake a a wanda yake na wani kamar mutum kana da wanda ya rasu bai yi sallah ba ko akwai azumi a kansa ba za ka ɗauki wani ka biya shi lada ya masa sallah ko azumi ba a addu'a ba wajiba bace muna maganan wajib tukuna
wa tajuzu al-ijaratu ala al-imamati ma'a al-adhani wal qiyam bil masjid to ya halatta a biya lada akan limanci amma an aka hada shi tare da kiran sallah da kula da masallaci la ala salati bin firadiha ba wai a biya shi akan sallar da yake wa mutane ba saboda sallah wajiba ce sai dai waɗansu mutane suka ce ko akan sallar ne ma ya halatta
wa mana menene habib menene ibn habib ya ce bai halatta ba hatta ko an hada ta da kula da masallacin saboda a ci- wa mujtami'an muj- shine muftarakan ko a rarrabe wa mujtama'an ko a hade ibn habib ya tsananta wa ajaza ibn al- ibn abd al-hakam ibn abdul hakam muhammad ibn abdul hakam daga cikin malaman malikiya kuwa ya halatta ta muftarakan wa mujtama'an a rarrabe da kuma a hade ta kowace fuska to waɗansu suka ce ko akan sa- shi kamar ibn abdul hakam kenan da ya ce akan sallar ma ita kadai ya halatta a biya liman lada ba dan ina liman ba fa Eh, menene hujjarsu kun ga dai in aka ce mu- mujtama'an idan aka hada da kiran sallah kiran sallah hidima ce alkiyamu alal masjid kula da masallaci wannan hidima ce ko Eh, kula da cewa an share shi lantarki da wane ne wannan hidima ce to idan aka eh kiran sallah shi ma hidima ce jiyar da- jiyar da mutane sallah tunda ai ba wajibi bane fard kifaya ne ba wajibi bane sunna ce muakkada ma Hmm? fil jumla dai a gari shine fard kifaya amma akan kowane masallaci sunna ce to i- su kaga idan aka hada kaga abu ne wanda yake maqulul ma'ana za a fahimci ma'anarsa abin da yasa aka shartanta to amma menene wijihar waɗanda suka ce za a iya biyan liman lada akan yin sallar bayan kuma gashi sallah ba wajiba bace a kansa hidima yake amma wace hidima saboda lokacin da zai zo ya yi in an sa shi tun lokacin sallah da zai Allah yana waje na aiki zai bari lokacin da yawa ahsan saboda an ai a- wato hasirinsa iyakance shi a yi sallah a wajen Hmm? yana da yancin ya yi sallah a ko'ina amma kullum daga an yi kiran sallah tunani yake ya zo ya sallah a masallaci wannan lizimta masa kan cewa ya yi sallah a nan wajen wannan hidima ce da ya cancanci a biya shi ujira a kan wannan ana su kasar misira ba aka kalbo ba kai fashi za a yanke ma ya ka koma ga yaba ce ba kalbo a wata akwai akwai abin abin da da za a yanke maka kuma wani lokaci gaskiya suna bambancewa tsakanin in suna magana ujira dinnan abin da suke nufi su masallatan ya zamanto su ne suke biyan liman to akan haka ne suke cewa take wannan hanin yake zuwa amma idan zai zo ne daga baitul mal to wannan ba ijara ba ce wannan irzak ne irzak ne arziki ne wato rabansa ne daga cikin baitul mal na hidimar da yake ma al'umma wanda aka biya shi to don haka sukan fitar da wannan khilaf din da idan daga baitul mal ne amma a ce mutane ne da suke sallah a waje sai sun hada kuɗi su bayar to shine har imam ahmad aka tambaye shi wani mai yin sallar tarawih ya ce shi ba zai sallar tarawih ba sai an tara masa kaza ya ce wannan la khaira fihi dan me za ku sa shi muku sallah Eh, to shine suke faɗa
furu furo to akwai rassa akan wannan ujratul hajjami ja'iza hajjami ne da Allah mu karasa din a mu dan ka- to to shikenan to zamu ce mu yanka wai anan to to subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka